يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna goma sha bakwai ga watan rabi'u thani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 20 ga watan goma shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasinmu na goma sha ɗaya a cikin wannan littafi na kashfu shubuhati fi tauhid wallafar fadilatu sheikh muhammad ibn abdulwahabi allah maɗaukakin sarki mishi rahama a wannan majalisi mai albarka ma'anan masallacin da ke nan unguwar raji kwatas a nan cikin garin bauchi muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala da ya sa albarka cikin rayuwarmu ya mana albarka baki ɗaya darasinmu na baya sati biyu da suka gabata kenan mun tsaya ƙarshen shubuha ta tara da kuma raddin da malam ya yi a kan wannan shubuhar da yadda ya kamata musulmi ya wato ainihin mukabalanci wannan shubuha wanda malam ya yi raddi yadda ya kamata muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mishi da alkhairi za mu tashi kan shubuha ta goma malam yake cewa walahum shubuhatun ukhra wato makiya tauhidi masu kokarin kawo ma mutane cikas akan abin da ya shafi tauhidin su suna da kuma wata shubha bayan wannan mecece wannan shubhar ya kuluna malam yace zaka ji suna cewa innan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala ankara ala usamata قتل من قال لا إله إلا الله منزن الله صلى الله عليه وآله وسلم yayi ma Usama inkari game da kisan wanda yace la ilaha illallah zasu ce ai Usama a wajen yaƙi ya kashe wani bayan ya ce la ilaha illallah annabi kuma ya masa inkari wa qala annabi yace da shi aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah yanzu ka kashe shi bayan ya faɗi la'ilaha illallah ya ce la'ilaha illallah kuma ka kashe shi wa kazalika ƙauluhu hakanan kuma faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce umirtu an uqatilan nas hatta ya ƙulu la'ilaha illallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an umarce ni da in yaƙi mutane har sai sun ce la'ilaha illallah wa a haditha ukhar filkafi amman qalaha da kuma wasu hadisai na daban da suke bayani game da wajabcin kame hannu game da taba jini ko rai ko dukiyar duk wanda ya faɗi la ilaha illallah wa muradu ha'ula'il jahala ha'ula'il juhala malam yace manufar waɗannan jahilan shine anna man qala la ilaha illallah shine duk wanda yace la ilaha illallah to la yukfar wa la yuqtal ba za a kafulta shi ba ba kuma za a kashe shi ba walau fa'ala ma fa'al koda ya aikata duk abin da ya ga dama to inda ya ce la ilaha illallah to ba za a ce masa kafiri ba ba kuma za a yake shi ko kuma a kashe shi ba wannan shine abin da suke nufi to a amsan sai malam ya ce yanzu mun ji shubhar su to ya amsa take malam sai ce fa yuqalu li ha'ula'il mushrikin juhal sai a ce mu yi mu ce ma waɗannan mushirikan jahilan almushrikin aljuhal ma'alumun anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala al-yahuda wa sabahum wa hum yaquluna la ilaha illa Allah ai abu ne sananni cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya yaƙi yahudawa ya kuma kama matansu da ‘ya'yansu a matsayin bayi bayan sun faɗi la'ilaha illallah. Sun faɗi la'ilaha illallah, amma kuma annabi ya yaƙe su, kuma ya kamo matansu da ‘ya'yansu a matsayin me a matsayin bayi. Wa anna ashabar Rasulillah sallallahu Alaihi wasallama ƙatalu bani hanifata, wa hum yashhaduna an la'ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhu sahaba sun yaki banu hanifa bayan kuma sun fadi suna shaida cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa yusalluna wa yad'una al-islam suna ma sallah suna ma iddiyayin cewa su menene su musulmai ne وكذلك الذين حرقهم علي بن ابي طالب بالنار hakanan kuma waɗanda sayyidina ali bin abi talibin radiyallahu ta'ala anhu ya kona su da wuta ai sun yi ikirarin cewa su menene sun yi ikirarin cewa su din musulmai ne kuma ma suna ikirarin cewa su ne shi'atu ali cewa su ne tawagar sayyidina ali radiyallahu an wa ha'ula'il juhala malam yace waɗannan jahilan muqirruna anna man ankara al-ba'tha wa qutila وأن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله سوف سنيدا cewa duk wanda ya inkarin tashin alkiyama ya ce ba za a yi tashin alkiyama ba to sun gamsu cewa ya kafulta kuma hukuncinsa za a kashe shi sun yarda da haka wa anna man jahada shay'an min arkanil islami kafara wa qutila walau qalaha duk wanda ya yi jayayya da wani abu cikin rukunan musulunci ya kafulta kuma za a kashe shi ko da kuwa ya faɗi la'ila illallah sun gamsu da haka sun yadda da haka to malam ya ce fa kaifa la tanfa'uhu idza jahada shay'an min al-furu' wa tanfa'uhu idza jahada at-tauhid alladhi huwa aslu dinir rusuli wa ra'suhu malam ya ce to yaya za a yi a ce in mutum yayi jayayya da wani abu cikin rassan kalmomin shahada to koda ya faɗi la ilaha illallah ba za ta masa amfani ba amma in yayi jayayya da tushen saƙon annabawan da kan saƙon annabawan kuma a ce la ilaha illallah za ta mishi amfani Allah ya sa muna fahimta shi tashin alkiyama da sauran rukunan musulunci su rassa ne su to in mutum kun gamsu cewa duk wanda ya musun tashin kiyama ya yi musun sallah ko azumi ko zakka ko aikin haji ya kafulta kuma za a kashe shi to amma sai aka ce kuma wanda ya musun tauhidin har yanzu kuma shi din musulmi ne shi bai kafulta ba kuma ba za a kashe shi ba ban sani ba kuma na fahimta shine malamin ce to ya za a yi hakan ya kama hankali rukunan musulunci ai mun san guda biyar ne tushensu shine me shahadatu Allah ilaha illallah wannan Muhammadu Rasulullah shine tauhidi sauran tsai da sallah ba da zakka yin azumi da aikin hajji su suna bin kalman shahada ne sai aka ce kuma wanda yayi jayayya yayi musun ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda hudun sallah azumi zakka hajji koda ya faɗi la ilaha illallah ya kafulta kuma in an tashi kisa an an tashi yaƙi za a yaƙe shi in an kama shi za a kashe shi to sai kuma aka ce wanda kuma ya yi musul la ilaha illallah to shi bayi da matsala inda ya faɗa saboda kawai ya ce la ilaha illallah ya ce la ilaha illallah sai kuma ya yi jayayya da la ilaha illallah sai aka ce to shi wannan bai kafulta ba kuma ba za a kashe shi ba ba za a yake shi ba to shine malam ya ce to ya za a yi hankali ya kama wannan lissafi ai hankali ba zai ɗauki wannan ba hankali ba zai ɗauki wannan ba sai ya ce amma walakin na a'ada Allah ma fahimu ma'anar ahadith sai dai su makiyan Allah ɗin abinda ba su fahimta ba shine ba su fahimci ma'anan wannan hadisin ba ba su fahimci ma'anan hadisan ba gaba ɗaya fa amma hadithu usama ta radiyallahu an hadisin usama Allah ya ƙara yadda a gare shi fa innahu qatala rajulan idda'a al-islam ya yaƙi ya kashe wani mutum ne wanda wannan mutumin yana iddi'a'in musulunci ne a ƙa'ida kuma a larabci aka ce ka yi iddi'a'in abu shine ka faɗa amma ba gaskiya ba ne ba haka yake ba shine iddi'a'i bi sababi annahu zanna annahu man idda'ahu annahu madda'ahu illa khawfan ala damihi wa malihi abin da yasa Usama ya kashe shi shine yana ji maransa cewa wannan mutumin ba komai yasa ya karbi musulunci ba sai don tsoron kar a taɓa jininsa ko dukiyarsa illa khawfan ala damihi wa malihi domin usamata usama radiyallahu an ana yaƙi ya ritsa wani cikin kafirai sai da ya ritsa shi ya kai shi dungu sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kaga kowane ne ai daga jin wannan musuluncin zai ce ya musulunta ne saboda me saboda tsoron kada a kashe shi ba wai ya musulunta bane har zuciyarsa saboda haka Usama ya je yana ba mu Annabi sallallahu alaihi wasallam labari cewa ai na ritsa wani cikin mushrikai sai da na ritsa shi ya fahimci cewa ba wata mafaga ba inda zai je ya gudu sai ya ce la ilaha illallah ni kuma naga cewa na ƙarya ya faɗa haka sai na kashe shi haka shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah yanzu kai usama ya faɗi la ilaha illallah kuma ka kashe shi yaya za ka yi da la ilaha illallahunsa in ya zo ranar tashin alkiyama yana neman haƙƙinsa a wajenka saboda haka wannan sai nuna cewa shi usama abin da ya sa ya kashe shi ya kashe shi ne saboda ya fahimci cewa ya faɗi la ilaha illallahu ne ba don komai ba sai don tsoron karmi kada a kashe shi ba ya faɗi la'ila illallahun har cikin zuciyarsa ba to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to me yasa kashe shi amma war rajulu idza azhara al-islam ka'ida ita ce in mutum ya bayyana musulunci ya nuna cewa shi musulmi ne a zahiri wajabal kafan to wajibi ne a kame gabarin jininsa ko dukiyarsa hatta ya tabayyana minhu ma yukhalifu zalika har sai in wani abun da zai saba ma abun da ya bayyana na musulunci ya bayyana daga gare shi mutum ya bayyana cewa shi musulmi ne to ba za a kashe shi ba ba za a kwace dukiyansa ba har sai in ya bayyana cewa yana aikata wani aikin da yake warware musuluncin nan shi wa anzalallahu fi dhalika Allah ya saukar da aya akan haka yace ya ayyuhal ladhina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu ya ku waɗanda kuka yi imani idan kuka tafi balaguro kuka tafi yaki a hanyar Allah to duk wanda kuka isa kansa fatabayyanu to ku tsaya ku yi baya ku nema fatasabbatu ma'ana kamar yadda mata zo a wata kira'an fatasabbatu ku nema tabbacin shin wane da gaskiya musulunta ko kuwa a'a musuluncinsa na gaskiya ne ko kuwa a'a fata bayyana ko kuma fata sabbatu wala taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'minan kar mutum yayi muku sallama ko liman alqa ilaykumus salma ko as-silma kar mutum wato ya nemi zaman lafiya da ku ku ce da shi a lasta mu'minan ai kai ba mu'mini bane tabtaguna aradar hayatid duniya aradar hayatid duniya saboda kuna so ku sama ganima na rayuwar duniya mutum ya zo ya ce ya musulunta ku ce a ƙarya kake ku kashe shi saboda kuna so ku ganimance dukiyarsa fa inda Allahi maganimu kafira akwai ganimomi masu tarin yawa a wajen Allah Allah ya ce kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum fatabayyanu kuma da haka kuke ba musulmai bane ku amma Allah ya muku baiwa sai gashi kun musulunta daka in kun zo yaƙi kafin kwashe mutum to ku nema tabbaci nema tabbas ku yi bincike fal'aya ta dullu ala annahu yajibu al-kaffu anhu wa tathabbut ayar tana bayani ne akan cewa wajibi ne a kame game da taɓa shi a je a yi bincike a bincika tukunna a gani shin wannan da gaske ya faɗi la ilaha illallah da gaske yake yi ko kuma a'a fa in tabayyana minhu ba'da zalika ma yukhalifu al-islam qutil kenan in daga baya aka fahimci cewa akwai wani abu da ya bayyana daga gare shi wanda yake saba ma musulunci yanzu za a yi masa me za a kashe shi sai a kashe shi ya qaulihi fa tabayyanu saboda Allah ya ce ku yi bincike walau kana la yuqtal idza qalaha lam yakul litathabbut ma'ana kenan fa inda a ce inda a ce ko da an bincika aka gano cewa ba musulmi ba ne shi bai musuluncin gaskiya ba ba za a kashe shi ba to ba ma'anan binciken binciken da ba zai yi amfani ba ashe kenan tun da aka ce ku tsaya ku bincika ashe in kun gano cewa musuluncin ba da gaske ke bai yanzu bai za a yi kenan za a kashe shi ko da kuwa ya faɗi la ilaha illallah wannan shine muhallin sha'il da yake so mu dinga fahimta ko da ya faɗi la ilaha illallah in aka gano cewa bai tsayu akan la ilaha illallah ba ko kuma ba da gaske yake yi ba to har yanzu matsayin sa matsayin sa kafiri kuma za a kashe shi har yanzu yana nan a matsayin sa na kafiri kuma za a kashe shi وكذلك الحديث الآخر وأمثاله malam ya ce hakanan wancan hadisin ɗaya hadisin da makamantansa ma'ana huma zakarna ma'anan hadisin shine abin da muka ambata anna man azhara al-islam wa tauhid cewa duk wanda ya bayyana musulunci ya bayyana tauhidi wajaba al-kaffu anhu wajibi ne ya wajaba a kame game da barinsa ila an yatabayyana ma yunaqidu ma yunaqidu zalika har a jira ya zama an samu cikakken bayani akan abin da zai warware abin da ya faɗi na la'ilaha illallah wa dalilu ala hada dalili akan haka shine annan rasulan ladhi qala anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama alladhi qala ce dalili akan haka shine wato annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda shine da kansa yace a ƙataltahu ba da maƙala la'ilaha illallah annabi shi ne wadda ya ce ma'usama yanzu bayan ya faɗi la'ilaha illallah kuma ka kashe shi ya ce la'ilaha illallah kuma ka kashe shi wa ƙala umiltu an uƙatilan nasa hatta ya ƙulu la'ilaha illallah ya ce kuma an umarce ni da in kashe mutane in yaƙi mutane har sai sun faɗi la ilaha illallah kaga dai manzo Allah da ya faɗi wannan yace ma Usama yanzu bayan ya faɗi la ilaha illallah kuma ka kashe shi ya kuma ce an umarce ni da in yaƙi mutane har sai sun faɗi la ilaha illallah idan suka faɗi la ilaha illallah to sun kubutar da jinin su da dukiyan su daga wajena huwa allazi qala fil khawarij shine kuma dai manzon Allah din da ya faɗi game da khawarijawa ya ce da su ai ya ce game da su aina ma laqitumuhum faqtuluhum duk inda ku gansu kashe su a ko ina ku gansu yace ku kashe su la in adraktuhum in har na riske su la aqtulannahum qatla adin zan kashe su irin kisan da Allah ya yi ma adawa irin kisan da zan yi musu annabin da ya faɗi waɗancan hadisan da makamantansu shi ne ya ce ma usama yanzu bayan ya faɗi la'ila'ilallah kuma ka kashe shi shi ne kuma ya ce an umarce ni in kashe mutane in yaƙi mutane har sai sun faɗi la'ila'ilallah ya ce kuma shi ne dai annabin da ya ce duk inda kuka ga waɗannan to ku kashe su in kuma ni na riske su ina raye suka bayyana to zan kashe su irin kisan adawa ma'a kaunihim min aktharin nasi ibadatan wa tahlila tare da cewa suna daga cikin waɗanda suka fi mutane wato mafi yawan ibada da kuma hailala suna da ibada mai yawa suna da yawan faɗin la ilaha illallah hatta inna sahabata yahqiruna salatahum indahum har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu yace masabai in kuka gansu tsabaragen iya sallah za ku raina sallar ku in kun ga tasu haka annabi ya faɗa masa abai ya haƙiru a hadukum salatahu bi salatihi in ɗayanku ya ga yadda suke sallah sai ya raina tashi sallar wasu ya mahu bi siyamihi in ka kalli azumin sai ka raina naka wa hum ta'allamul ilma min as-sahaba kai su ɗin ma farko farkon su ma sun koyi ilimi daga wajen sahabbai abun sahabbai sai koyi ilimi falam tanfa'uhum la ilaha illallah falam tanfa'uhum la ilaha illallah la ilaha illallah bata musu amfani ba wala kathratul ibada hakanan yawan ibada bai yi musu amfani ba wala di'aul islam hakanan iddiyayin musulunci raya cewa su musulmai ne bai yi musu amfani ba lamma zahara minhum mukhalafatu shari'a lokacin da sabanin shari'a saba ma shari'a ya bayyana daga gare su ya zama duk abin da suka faɗi bai yi musu amfani ba bai amfane su ba wa kadhalika ma zakarnahu min qitalil yahud hakanan kuma abinda muka yi bayani game da kisan wato yakar yahudawa da annabi yayi wa qitalis sahabati bani hanifa da yadda sahabbai suka yaki banu hanifa to kun ga anan kenan zamu fahimci ashe kamar yadda malam yayi mana bayani annabin da da yace ba usama ya aka yi ya faɗi la ilaha illallah kuma ka kashe shi kuma ya ce an umarce ni in yaƙi mutane har sai sun faɗi la'ira illallah shi ne kuma annabin da ya ce idan kun ga jawa ku kashe su in ma ba ku kashe su ba ni in na gansu to zan musu kisa irin kisan adawa tare da cewa ya faɗi cewa in ka ga sallansu za ka raina taka in ka ga azuminsu za ka raina naka kenan wajen ibada ƙwararru ne a gun ibada suna faɗin la'ila illallah amma kuma me yasa za a kashe su me yasa har ya ce in na gansu zan musu kisan adawa shine me suna faɗin la'ila illallah suna sallah suna azumi amma wasu ayyukansu suna warware la'ila illallah ayyukansu suna warware la'ila illallah wa kadhalika arada sallallahu alaihi wa sallama an yaghzuwa banil mustalik لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة هكذا منزن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا نفاتي يا ياكي بنو المصطلق lokacin da wani mutum daga cikinsu ya ba shi labarin cewa sun ƙi su ba da zakka annabi ya tura shi ya je karɓo zakka sai ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam sun ƙi su ba da zakka hatta anzalallah sai ga shi nan Allah ya saukar da aya ya ce ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wannan mutumin sahabi ne shi ya musulunta ya baro garinsu kabilarsu ya dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga baya annabi sai ya tura shi ya ce ka je wajen kabilarka ka ce su tattara zakan dukiyoyinsu su baka ka kawo da ya kama hanya sai ya ji tsoro tsoron da ya ji shine tunda ya musulunta kuma ya bar su ya gudu daga wajensu sai ya tsoraci cewa kar ya je karɓo zakka a wajensu su kashe shi ko su masa wani abu sai kasa shiga gare sai ya dawo sai ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai ya je ya ce su ba da zakka sun kore shi sun fatattake shi sun ƙi su ba da zakka to shine sai Allah ya saukar da aya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yunkura zai je ya yake su Allah sai saukar da aya ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani in ja'akum fasiqun binaba'in in wani fasiki ya zo muku da labari to fata bayyana ku nema tabbatarwa ku nema tabbas a wata ruwayar fata tabbatu ku tabbatar a musulunci duk wanda ya zo ya kawo labari ya ce wane da wane sun yi kaza ko wane sun ce sun yi kaza to sunan shi fasiki har sai an tabbatar da gaskiyar abin da ya faɗa Allah ya ce duk wanda ya zo ya ba ku labari ya ce ga wane da wane sun yi kaza ko an yi kaza Allah ya ce ku nema bayani ku tabbatar cewa hakan ya faru an tusibu qauman bi jahalati saboda kar ku je ku afka ma wasu mutane bisa jahilci bisa rashin sani fatusbihu ala ma fa'altum nadimin sai ku wayi gari kuna nadama akan abin da ku aikata ku zo kuna nadama kuna da na sani wa kana rajulu kadhiban alaihim malam yace wannan mutumin ƙarya yayi musu kun ga kenan yanzu annabi ya himmatu zai yake su saboda me saboda sun fasa la ilaha illallah saboda me saboda sun hana zakka kenan in har hana zakka ya kai a yaƙi mutane bayan suna faɗin la ilaha illallah ashe kenan warware la ilaha illallah ya kai a yaƙe su koda kuwa suna faɗin la ilaha illallah koda suna faɗin la ilaha illallah fa kullu hadha yadullu ala yadullu ala anna muradan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil ahadith alladhi ihtajju bihi biha ma zakarna ashe kenan duka waɗannan za su mana bayani cewa ashe abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi game da hadisan da waɗancan mutanen suka kafa hujja da shi shine dai wannan abin da muka bayyana shine abin da muka yi bayani cewa ana yaƙar mutum ko da ya faɗi la ilaha illallah in ya bayyana daga gare shi ya warware abin da la ilaha illallah ta kunsa wannan fa ita ce ka'ida kamar misali ne mutum ya faɗi la ilaha illallah amma yana bautan wani wanda ba Allah ba kaga koda ya faɗi la ilaha illallah cikin buhu aikin banza yi kai aikin banza wanda wannan shine galibi abin da muke gani daga wajen mafiya yawa musamman yan ɗariku la ilaha illallah tsagwal a bakin su amma a cikin aiki fa babu la ilaha illallah ba la ilaha illallah duk da ka gan shi yana bugun gilji yana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah amma kuma fa in an zo wajen ibada fa babu la ilaha illallah a ibadansa bautan shehunai bautan waliyai bautan malamai bautan wasu ababe waɗanda me waɗanda ba Allah ba amma ya fi kowa faɗin la ilaha illallah to wannan ba zai masa amfani ba wannan ba zai masa amfani ba yanzu muna gani a 'yan kwanakin nan wani bidiyo da yake yawo na wasu da suka je kabarin wani shehi daga cikin shehunansu suna koka masa suna roƙonsa cewa wai shehu mai yayi tsada a ƙasa a kawo ɗauki shehu mai yayi tsada a ƙasa yanzu don allah jama'a waɗannan kuma in ka ce musu kafirai to shi ire-irensu ne sai a zuya ce wai ka kafulta mai faɗin la ilaha illallah wai mutum ya ce la ilaha ka kafulta shi wani kuma yana faɗin la ilaha illallah kuma yana da aƙida ta yan haƙiƙa aƙida ta yan faida aƙidan cewa wahadatul wujudi aƙidan cewa komai Allah ne to tambayar da nake yi a nan ne kullum ita ce in ya zama kirista da ya ce Allah uku ne sai Allah ya ce masa kai kafiri ne laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha sai wani yace komai Allah ne sai kuma muka ce shi musulmi ne yanzu a cikin wannan maganar tamu ba tufka da warware a ciki yanzu idan kirista mai cewa Allah uku ne sai muka masa wa'azi muka ce ka musulunta sai ce ya ji ya musulunta amma yanzu ya koma aƙidar komai Allah ne musuluncinsa yayi yace yanzu shi ya bar aƙidar Allah uku ne yanzu ya koma aƙidar cewa me ya koma aƙidar komai Allah ne yanzu a wajen mu zamu yi consider din shi a matsayin musulmi a shi kenan fa dole mu gamsu fa mai aƙidar komai Allah ne ba musulmi bane ba ba musulmi bane wallahi billahi mai aƙidar Allah uku wallahi in ana iya ma mutum sassauci akan shirka wallahi ya fi sassauci akan mai aƙidar komai Allah Kirista wallahi ya fi sassauci akan mai aƙidar komai Allah domin mai aƙidar Allah uku ne fa tsaftatattun bayi ne tsarkakakku a wajen Allah yake iddiyayin su Allah ne annabi Isa da mahaifiyarsa na na Maryama da mala'ika Jibrilu wasu ce da annabi Isa da mala'ika Jibrilu da Allah wasu ce da annabi Isa da mahaifiyarsa da Allah kaga dai duka wayannan bayi ne guda uku mala'ika Jibrilu annabi Isa da mahaifiyarsa Allah ya tabbatar mana cewa annabi Isa tsaftatacce ne shi mal masihu ibnu maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusul manzan Allah ne shi kalimatullah alqaha ila maryama wa ruhun min shi annabi isa kalmar Allah ce ruhi ne daga wajen Allah tsaftatacce ne daga gun Allah mahaifiyarsa fa tsaftatacciya ce Allah ya faɗa mana wajen buga misali akan masu imani ƙarshen kure malejin imani da Allah ya tashi buga misali sai buga misali da nana Maryama da kuma matar Fir'auna wa daraba Allahu mathalan lil ladina amanu imra'at fir'aun id qalat rabbi ibn li 'indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa 'amali wa najjini min alqawmi adh-dhalimin wa maryama ibnat imran allati ahsanat farjaha فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين جيبا الله يا متى والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة التي ما يبير النبي إيسى صديقة متومي الكلكي تيمي قسكيا وجن إيمان أو كما لائكة جبريل أمين الله wajen kawo wahayi ga dukkanin manzanninsa daga sama wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisani arabiyyin mubin Allah ya tabbatar mana cewa mala'ika jibrilu amintacce ne shi a wajen Allah innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin inda dhil arshi makin muda'in thumma amin Allah ya tabbatar mana cewa mala'ika jibrilu mai matsayi ne shi a wajen Allah yana da matsayi a wajen a wajen Allah ma'abocin al'arshi amma duk da haka waɗanda suka ce waɗannan bayin alloli ne Allah ya ce sunan ku kafirai ɗan wuta in ba ku tuwa ba za ku tafi wuta wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim amma sai aka samu wanda shi kuma ya ce komai Allah ne komai komai in aka ce komai to in cewa aka yi fa kowa to zallan lil'aqil kenan zallan mutane kenan amma aka ce komai to ya shafi da mai hankali da mara hankali kamar alalabci ne a ce maka ma da man man lil'aqil lil'aqil ne ma kuma li ghairil uqala komai ya shiga to sai aka ce komai Allah ne da iblis da fir'auna da hamana da karuna da abu jahalin da abu lahabin da lamarudu da duk wani kafirin duniya duk fa ya shiga ciki su ma alloli ne su su ma alloli ne to sai muka zo muka ce kai da ka ce waɗannan tsarkakakkun bayin kana kiransu Allah kai kafiri ne kai kuma da ka haɗa da waɗannan wato wato lalatattun bayin kafirai fajirai waɗanda Allah ya tashi buga misalin 'yan wuta yakan buga misali lamba ɗaya da su kace su Allah ne sai muka ce to yanzu kai namu ne kai musulmi ne to yanzu in wannan mai Allah ukun ya ce to na tuba daga aqidar Allah uku na dawo aqidar komai Allah ne yanzu ya zamu da shi ya zamu da shi wanda ya tuba daga aqidar komai Allah ya kito tuba daga aqidar Allah uku ne ya koma aqidar komai Allah ne dan Allah me aka yi me aka ci gaba ko baya ci gaba ne na mai hakon rijiya yana kasa yana ƙara cewa me ya ci gaba ai inda ma za a bi abun bi tadarruji kamata yayi mai aqidar komai Allah ya sassauko zuwa ga aqidar Allah uku ya dawo zuwa ga aqidar Allah daya to sai aka ce mai aqidar Allah uku ne ya kada cillawa ya tafi zuwa ga me ya tafi zuwa ga aqidar komai Allah ne jama'a mu duba wannan abun ba akwai abin dubawa a cikin sa to ballantana a ce mutane a cikin al'ummar musulmi al'ummar da suke iddi'a'in kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al'ummar da suke iddi'a'in bautan Allah a wayi gari wai har ana iya sake bidiyo yana yawo wai ga wasu na a jikin kabarin shehi wai suna daga hannu suna roƙon sa wai sassauto musu da farashin mai sassauto musu da farashin mai to ban sani ba shehi na da matatan mai ne ko menene oho in dai ba matatan mai yake da shi ba kan da dai sanya farashi mai sauƙi ai akwai gyara a ciki aba jama'a wanda fa yake mace shi ba tsabaragen kasawansa ma har ya yadda ya mutu tsaban kasawansa har ya mutu ma shi yana fa kallo aka wanke shi aka mar sallah yana kallo zai iya sauko da farashin mai amma yana kallo aka ɗauke shi aka binne shi a rami bai iya fito da kansa ba haba innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum Allah ya ce waɗanda kuke kiran su kuma bayan Allah nan fa duka bayi da ƴan uwanku fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin ku kira su mana su amsa muku inda gaske ne alawum arjulun yamshuna biha Allah ya ce suna da kafafun da suke iya tafiya da ita ne da ba an san shi ba da ba yana takawa da kafansa yana tafiya ba Allah ya ce to yanzu ya fito ya taka mana mu gani am lahum aydin yabtushuna biha ko suna da hannun da suke kamu da ita am lahum a'yunun yubsiruna biha ko suna da idanun da suke gani am lahum adhanun yasma'una biha ko suna da kunnuwan da suke ji Allah ya ce kulli da yushraka'akum ce da su ku kira duka ababen tarayyanku da kuke ma Allah tarayya da su sun makidu ne falaton ziru sannan ku kulla mun kaidi kar ku daga mun kafa inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin majibanci na shine Allah da ya saukar da alkur'ani kuma shi ke jibintan dukkanin salihan bayi saboda haka jama'a mutum ya riga ya mutu ya riga ya mutu amwatun ghairu ahya Allah ya ce matattu ne ba rayayyu bane su daga cikin kasawansu ma ga sunan gashi don yana kwanci a kabari amma wa mayan shauru na ayyana yi basu bai san sai za a tashin kiyama ba yana dai kwanci ne a kabari har yanzu amma bai ma san sai za a tashin kiyama ba bai san yaushe za a tashin kiyama ba bai san yaushe za a tashe shi ba yana nan yana kwanci shi yasa a irin wannan lokacin namu ya waje ba ya zama dole ga dukkanin masu karantarwa da masu wa'azi da nasiha da hudubobi duk wani bayani akan falalan salati falalan ciyarwa falalan duk ya kai matakin da ya waje ba a jingine shi ajiye shi a gefe a ɗauko karatu akan tauhidi a karanta ma mutane tauhidi yanzu lokaci ne na karatun tauhidi saboda mutane sai ka yi tsammanin cewa an ci gaba sai ga har yanzu ana cikin rami har yanzu ana rami ai dai ya kamata ko da a ce mun saba a aƙida da kai ko da a ce aƙida ta ni sunna nake kai bid'a ko kuma bisa yaran da muke fahimta ni dan izala ne kai dan ɗarika ne ya kamata a ce mu yi ittifaki akan kaɗaita Allah da bauta ya kamata a ce ni da kai mun gamsu cewa shirka haramun ne ya kamata a ce ni da kai mu yadda cewa hada Allah da wani wajen bauta halaka ce roƙon wani Allah halaka ce ai bai kamata a samu sabani akan wannan ba in dai akwai lafiyayyen hankali bai kamata a samu sabani akan wannan ba bai kamata ba bai kamata ba amma yanzu wannan bayanin fa wani yana nan yana jira akan wannan yanzu zai zauna shi ma na musamman zai bar da malam martani akan wannan abu zai yi martani akan wannan wai saboda wai a haka yanzu nan da aka zo aka zo na aka ce a bar shirka baka zagi kowa baka kira sunan kowa ba shi yanzu aka wai an taba shi shi an taba shi yanzu haka wa idza zukira Allah wahdahu shima'azzat kulubun lazina la yu'minu bil akhirah Allah ya ce da ka ce a tsaya a wajen Allah shi shi kadai a kira Allah shi kadai to zukatan waɗanda ba su yi imani ba sai su girgiza hankalinsu ya tashi in kana so ka ji ka gansu cikin kwanciyar hankali wa idza zikira allazina min dunihi to an bato wani Allah to idza hum yastabshiru anan za ka gansu suna bishara suna annashuwa suna jin daɗi amma in ka ce Allah ɗaya to wannan ba su gamsuwa da shi Allah ya samu dace. Allah ya tabbatar da mu akan tauhidi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammadin وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته